بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر فلتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم daga ƙasa ne muka halicce ku wa minha nu'idukum cikin ƙasa za mu sake mai da ku wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ƙasa ne za mu sake fidda ku khalaqana min al-ard Allah ya halicce mu daga ƙasa wa nu'adu ila al-ard kuma za a sake mai da mu cikin ƙasa bayan mutuwar mu wa hadha la shakka fihi لا يمتري أحد في كونه يموت ويدفن في الأرض wannan magana ba kokonto a cikinta ba wani mutum da ke kokonton zai mutu kuma bayan mutuwa za a binne shi a cikin ƙasa wa minha nukhrijukum daga cikin ƙasa za mu fidda ku hadha huwa al fitar da mu bayan mutuwa shi ake ce ma ba'thu الذي آمن به من آمن وكفر به البعض shine tashin kiyama wanda wanda ya imani da shi ya imani da shi wanda kuma bai imani da ba'su ba abinda ake ce ma tashin kiyama dai bayan mutuwa a tashi wasu sun imani wasu ba su imani ba fi hadhihi al-ayati dhikru fawaid al-ard wannan aya tana yi mana bayanin fa'idodin ƙasa zakar tabaraka wa ta'ala Allah ya ambata mana annahu ja'alal arda mihadan cikin baiwar da ya mana da falalar ƙasa Allah na gaya mana ya sanya ƙasa shimfiɗa an yi mana dbc wanda za mu rayu kanta shimfiɗa ce daga Allah ai firashen lana Allah ya halicci ƙasa shimfiɗa ga 'yan adam waje alalana fiha subulan ila maqasidina sannan Allah ya sanya mana kuma ya sauƙaƙe mana hanyoyi a cikin ƙasa ila maqasidina za mu iya kaiwa duk inda muke so wa anzalal madar sannan ya saukan mana da ruwan sama وأخرج أزواجا من نبات يفتن من دا نوئي نوئي نترني رزقا لنا ولأنعامنا دومين أرزقي غريمو أبنتي نامو دا أبنتي دبو بمو ومن الأرض خلقنا شو ليا ساكي ميميتاوا الله دا يا هلتشيمو دا كأسا أكا هلتشيمو وفي الأرض يعيدنا in mun mutu cikin ƙasa za a mai da mu wa min al'ardi yukhrijuna daga cikin ƙasa za a fitar da mu ila yawmil qiyamati ranar qiyama imma ila aljannati wa imma ila nar sannan gida biyu ne gobe qiyama annasu inji shehu akan yake ce annasu min bidayatil khalqi ila yawmina hadha mu'askaran mu'askarun lirrahman wa mu'askarun lishaitan mutane duka tun daga farkon halitta habbusa kaho jama'a biyu ce jama'a ɗaya ta Allah rahmanu jama'a ɗaya ta shaiɗan to haka gobe ƙiyama gida biyu ne aljanna da wuta falardu muttasibatun bi ba'd sifatin lahi tabaraka wa ta'ala ƙasa ta sifantu da wani abu daga sifofin Allah cikin sifar Allah to Allah ya ara ma ƙasa wata sifa kaga dai halimatun ƙasa mai haƙuri ce sakinatun natsa take radiyatun ta yadda bi ma ya jiri fauƙaha abinda ke gudana samanta duk abinda za ka yi makasa ta yi shiru ba ta cewa ƙala ta yadda da hukuncin da Allah ya sa a yi samanta falal insanil aqil wajibi ne ga mai hankali mutum an ya ta hallaka bi akhlaqil ard ya ɗabi'antu da ɗabi'un ƙasa haifu annahu minha khuliq saboda kai ɗan adam an halice ka ne daga ƙasa hiya aslu asalin ɗan adam ƙasa wa ruju'u ila al-asli hayyinun ka ko san ka koma ma asalinka ai abu ne mai sauki taratan ukhra za mu fitar da ku wani lokaci ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه من نولا فرعون آياتنا كلها آية مدكنتا يعني ينال في آيات موسى التس من نولا فرعون آية مقدا ترى ودن دكي حنن النبي موسى العصا واليد ga sanda ga hannu taƙaddama ba'daha fi suratul araf sashe ya gabata can inda za a can a baya suratul araf wahidatun fi surati yunus ɗaya a surati yunus wasinina wal jarada wal qummala wad dafadi'a wad dama wad dams allati dhakaraha Allah ya ambace ta mun fassara da fi surati yunus hadihi ayatu musa tis wannan mu'jizozi ne na annabi musa guda tara ra'aha fir'aunu kulluha fir'auna ya ga mu'jizan nan guda tara duka fakadzaba biha amma ya ƙaryata da ita kullaha dukanta wa za'ama annaha sihir hamma yariya cewa sihiri ne wa aba an yaqbalaha fir'auna ya ƙi ya karɓi ayoyin na har guda tara au a wata fassara kuma arada Allah tabaraka wa ta'ala Allah na nufin walaqad arainahu ayatina kullaha ay jami'u ayatil anbiya dukkan ayoyin annabawa mun gwada mu fir'auna ita haythu anna Musa sarada lahu ma jara min ayatil anbiya qablahu domin shi annabi Musa ya karanta ma fir'auna duk abin da ya gudana na ayoyin annabawa kafin zuwa Musa ɗin wa ma sai jiri bada da ayoyin da za su gudana bayan Musa wa ma dara ala yadai da ma abin da ya gudana hannun shi annabi Musa a cikin takaddama shi da shi fir'auna fakazzabaha amma fir'auna ya ƙaryata ayoyin nan kullaha dukanta wa'aba ya ƙiya miƙa wuya ga Allah hannun annabi Musa aw annahu ko kuma a wata fassara inda ma an kara ayati Musa lokacin da fir'auna ya yi musun ayoyin Musa waƙad an kara ayati jami'il anbiya ai ya yi musun duk ayoyin annabawa ne falihada wasafa fir'auna shi yasa aya ko Allah ya sifanta fir'auna huna anan bi annahu kazzaba bi ayatin lahi kulliha ya ƙaryata ayoyin Allah dukanta wa ba an yaqbalaha ya ki ya karbe ta wa fir'aun an shiga wani babi kuma fir'auna uktulifa fi an yi sabani masu tarihi sun yi sabani da masana hal kana ya alamu biwujudin lahi tabaraka wata'ala shin fir'auna yana sane da akwai Allah aw la ya'lamuhu koko bai san akwai Allah ba tunda yayi da awa shine ubangijin shehu yace as-sahih ingatattan magana anna fir'auna kana ya'lamu Allah fir'auna ya san Allah tabaraka wata'ala bi dalil ga kuma dalilin mu a cikin ƙur'ani anna musa ƙal annabi musa ne ke ce ma fir'auna laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ard ka dussan fir'auna ka dussan ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi sai ubangijin sammai da ƙasai annabi musa ya tabbatar mai fir'auna ya san wanda ya saukar da ayoyin nan sarraha musa bi anna fir'auna ya alamu khaliqahu annabi musa sarahatan ya yi bayani fir'auna ya san wanda ya halicce shi ƙarya yake yi ko da yake cewa shi abin bauta ne ya san akwai wanda ya halicce shi wa huwa bi su'alihi li musa shine tambayar da ya ma musa yake ce ma musa wa ma rabbul alamin shin wai ma wa ubangijin talikai wai ijabatu musa lahu bi qawli da amsar da musa ya bayar yace rabbul mashriqi wal maghrib rabbul mashariqi wa rabbul magharib ubangijin mahudar rana ubangijin mafadar rana har yake cewa rabbukum wa rabbu abaikum al-awwalin fir'auna ubangijinku ubangijin uwayenku na farko ramahu bil junun sai ya jefai da hauka ce to dada Musa ya haukace inji fir'auna yake cewa inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majnun lallai wannan manzo naku kaji ba da shi ba inna rasulakum lallai manzon nan naku alladhi ursila ilaykum wanda aka aiko maku la majnun mahaukaci ne yas'alu anil mahiya dan shi fir'auna yana tambayi annabi Musa wa a haƙiƙa Allah huwa sa'ala an zatillah shi wa fir'auna yana tambayar zatin Allah ne wa Musa ma ajaba illa bis sifat amma Musa bai bashi amsa ba sai da sifofi aljawabu ma tabaqa su'al amsan Musa gaskiya ba ta daidai da tambayar fir'auna ba ramahu fir'aunu biljunun fir'aun ya jefi musa cewa baya da hankali hada dalilun ala anna fir'auna kana ya'lamullah wannan shine dalilin fir'auna ya san Allah tunda ya gano ma Musa bai bashi amsa ba walakinahu kafara inadan faqat amma dai fir'auna ya kafirce ma Allah ne dan tsaurin kai kawai da gangan ne wayarwa an ruwaito anna Musa lamma ba'athahu Allah annabi Musa lokacin da Allah ya aiko shi wata li fir'aun yazo wajen fir'auna wa qala lahu yace ma fir'auna inni rasul rabbil alamin ni ubangijin ni manzon ubangijin talikai ne ka ganni nan Allah ubangiji ya aiko ni qala lahu sai yace mashi maganar fir'auna ce nan idan amantu bika sun gana to musa in na imani da kai ma za ya kunu li mi zai kasance garin mi za a bani ƙala annabi musa ya ce admanu laka shababan kaji nubuwa yana magana da wanda ke da uluhiya admanu laka shababan na lamunta zan baka kurciya kaga annabi musa khalifa allah ne kenan don allah ɗaya ke ba da wannan sai ga yana ce azmanu laka zan baka shababan kurciya la ta haramu abada na lamunce ba za ka tsufa ba har abada fir'auna kaga fir'auna aiko yana son haka wa mulkan la yazulu abada sannan na lamunce zan baka mulki wanda bai gushewa har abada yau annabi Musa zai ba fir'auna mulki kuma dole fir'auna na ji don magana tana fitowa daga khalifa Allah illa bil maut in kaga ya gushe ka mutu ne wata qalaka quwwatuka sannan karfinka zai dawwama cikinka ba za a kai sadda ka tashi da kyakka zauna da kyabba ka koma ba kaji ko ganinka yayi rauni a za ka zama mai karfi yanda kake yanzu nan wala tajidu shay'an yu'limuk ba za ka taba samun abin da zai sa mara dadi ba ciyo rashin lafiya na ɗauke ma annabi musa ke wannan magana na ɗauke ma ciwon wata wai da mita sannan in ka mutu ta kuna fil janna na lamunta sai na ga ka shiga aljanna fastahtara hadha ai ko fir'auna ya ga kyan wannan magana ce wannan abu yayi wa qabilahu ya karbai walakin sai dai hatta yushawira hamana dama matsalar fir'auna mugun bahwale shine hamana duk yanda ya so ya miƙa waya amma haka Allah ya so dama amma da Allah ya so sai aka hada shi da hamana duk yanda fir'auna ke so ya imani hamana bai yadda shine bala'i dai sai ce wannan magana ta yi kyau amma zan shawarci hamana wazirahu shine minista ne wa kana ga'iban lokacin baya nan shi yasa annabi Musa ma ya samu sa'a falamma jaa hamanu da hamanu yazo shawarahu fir'auna ya shawara qala lahu yace mai hadha alladhi da'ani ilaihi Musa hasanun kuma wannan abu da Musa ya kira ni yayi kyau abu ne mai kyau wa ana uhibbu an aqbalahu kuma ina shaida ma kai nike jira ina so zan karɓi wannan shawara zan da imani da Allah hannun annabi Musa ƙala lahu hamana ya ce kuntu azunnu annaka rajulun aqil ni tuni na aza ina mu'amala da mai hankali tuni na ɗauka kai mai hankali ne an tal'ala ilahun kai ba ne ubangijinmu rabbun kai ne ubangijinmu mai renonmu tuminu bi Musa kuma wani wani Musa wanda ce ya baka mulki mi mulkin mi abba kada ya baka kaza ya baka kaza mi abba kada kai da ubangiji wata siru marbuban kana so ka koma bawa kai ma ka bauta ma wani Musa ya sa ka bauta ma wani har ya sa ka bauta mai shi ma wata rana hada la yaqbaluhu ahadun ba ni ba kowa ma bai karbi wannan shawara taka ko da ba ni ba duk majalisa ba wanda zai goyi bayan ka famta na fir'aun fir'auna ko dole ya kiya don haman da bai yadda ba wata bi a haman fir'auna ya bi hamana kana shugaba shugaba in ya bi son zuciya sai ya lalace sai koma mabiya ne kuma su za su hukunta shi kai a matsayinka na shugaba ka yi ƙoƙari ya zama iyaka ka ba da shawara amma in mutane suna son ka riƙa hannunsu sai kan miƙa naka don su riƙa kuma an lalace da'ufa ɗalibu wal matsalo yau maimakon hamana ya bi fir'auna fir'auna ya bi hamana wa baƙi ala kufri hamana fir'auna ya wanzu akan kafircinsa fa huwa kana hadikan amma tare da wannan dai fir'auna hadikan mai kaifin hankali ne aqilan mai hankali ne wala yujadu aqilun yashukku fi wujudillah to ma abin mamaki ba a samun mai hankali yana kokwanton samuwar Allah fir'auna gaye da hankali amma ya samu matsala yana kokwanton samuwar Allah li hadhihi dalail saboda waɗannan dalilai minha anna fir'auna fir'auna yara hadhihi almawjudat ya san halitta ya ga sammai ya ga ƙasai ya ga halittu kala kala ya sani ويعلم أن لا بد لهذه الموجودات من موجب كما يسان halitta dole akwai wanda ya ta kai ba za ka ga tsarin Allah ba halitta ka ce wai ba wanda ya su ko masallacin nan kai da gani ka san akwai injinonan da injiniyoyin da sosan suka gina da mesosan da suka gina mesin mesin shi masallacin nan ba shi ya kai ne ba to masallacin nan ma bai yi kai ne ba ita wannan dimbin halitta ta Allah ji girman sammai ji kasai ji abin da ke tsakaninsu a ce ba wanda ya ta wa aidan fir'aun sannan fir'aun kana yamluku misra faqat duk wannan takaddama da ake fir'auna misra dai ya mallaka da haitu anna musa lokacin da ta inda annabi musa lamma hajara min ardi misra lokacin da ya hijira daga misra wa nazala ila madyana ya sauka madiyana ƙala lahu shu'aib sai annabi shu'aibu ya ga annabi musa na makarkata ga ya madiyana amma tsoron musa tsoron fir'auna ya kama shi don dama ya gudo ma fir'auna ne saboda kashin kai da yi sai annabi shu'aibu ya ce ma annabi musa la ta khaf najauta min alqawmi zalimin ka daina tsoro musa ka tsira daga mutanen nan azzalumai yani abinda annabi shu'aibu ke nufi anna mulka fir'auna ma balaga madyana mulkin fir'auna duka da hauka ta bai kawo madiyana ba wa madiyana fi ardil fi ardi sham ga madiyana kuma ƙasar sham ne siriya ta iyaka da misra idan hadin mamlakatu sagira la yamliku illahiya kenan wannan mamlaka misra yan ƙaramin mamlaka fir'auna fa bai mallaki komi ba sai misra mulki ne bai kai madiyana ba amma yana da'awar uluhiyya la tuhaddithu nafsuhu bai kamata rainai ta dinga bashi labarin annahu rabbul alamin shine ubangijin talikai to yaya iya da mutanen madiyana ma annahu la yamliku min al-ardi illa hadha al-qadr bai mallaki komai ba na wannan ƙasa ta Allah sai gwargwadon misra fa fir'aunu kana arifan billah kuma ga wata magana fir'aunu ya san Allah ولكنه كان متكبرا جبارا sai dai mai girman kai ne mai tsaurin kai ne kaji komi sanin ka da Allah in ka ɗabi'antu da sifar girman kai ka sha ta lalabiya ma'arifa ka ta walwale sai dai a ce ya taɓa zama arifi masanin Allah tun da har yana ganin wani Allah yana ganin ga kai ne maɗin to ya samu matsala abinda ake so ka ga ba komai sai Allah to amma mai ganin ya fi wani kaga an samu matsala kai ga ka ga wani ga shi fi ɗin dole tauhidi ba zai yi ba sai kai babu ka tauhidin ma da kakai babu shi ba wani abu sai shi Allah abin kadaitawa la ilaha illallah fir'aunu arifi ne walakin nauka na mutakabbiran jabbaran ɗagiyan mai shishigi fajahada sai juhudi ya kama shi wa jahadu biha wasaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa yahudawa sun san manzon Allah don ma sanin su da manzon Allah suka zo Madina sun ka zauna sun san zai hijira ya dawo Madina a nan Madina zai shimfiɗa daula islamiyya amma falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi da ya zama shi annabin bai zo ba yahude ba bai zo ba turan ba ya zo cikin larabawa waɗanda suka rena suka mayar bayi huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan sun rena larabawa larabawa ba kowa bane sai Allah ya aiko manzon Allah ciki to zuwan manzon Allah wajahadu biha sai suka yi musun manzan Allah kaga ba dan ba sani ba wastaiqanata anfusum zulman wa uluwa qala ajitana litukhrijana min ardina bi sihrika ya Musa an dawo qala fir'auna ya kalli annabi Musa yace ajitana Musa wai ka zo mana ne ka ji da jin kalmar wai mi kawo ka ajitana wai ka zo mana ne bai yadda ba litukhrijana min ardina dan ka fidda mu daga ƙasan mu wai me ya kawo ka fir'aun Musa wa yakunu lakal mulku fiha ka zo ne ka tumbuke mu kana neman mulkin Misra abinda ya dame ka sai ka aza shi ya dami kowa shi fir'auna abinda ya dame mulki don haka da ka zo da wani abu wanda kamar kamar zai kawo da mulkin ba kawo da shi ba ne za a ƙara darajar ma mulkin nashi sai ya ɗauka mulkin kake so ka zo ne don ka fitar da mu bisirika da sihirinka ya musa rama musa fir'auna ya jefi musa ittahamahu bi hadhihi tuhuma sai ya tuhumtai da wannan tuhuma allati hiya adatu abna'id dunya ita ce al'adar mutanen duniya ma ahalillah su mutanen duniya ba su san komi ba sai duniya in sun ga wani abu wanda kamar ya yi kama da duniyar sai a ce wannan mutunan Allah duniya yake so shi ko ba duniya yake so ba ya ta yi mutanen duniya suna tuhumar mutanen Allah bi hubbin riyasati da son shugabanci wa hubbil mulki da son mulki wa taghallub da son rinjaya fakat kawai falanatiyannaka bi bisihirin mithli falanatiyannaka to ba wata magana Musa wallahi za mu zo maka bisihirin da sihiri mislihi kwatancin naka yu'ariduhu wanda zai yi jayayya da naka mun gano sihiri ne wa hada wannan fali yuqdiba qaumahu al-qimta fir'auna da gangan yake yi ya faɗi wannan watan wata irin allura don ya husa ta ƙibɗawa yana son ya haɗa hasumiya ya haɗa faɗa husuma yana son ya husa ta ƙibɗawa idan arahum wai idan ya nuna masu anna musa annabi musa inna ma ja aliyu zilahum ya zo ne don ya tumbukar da su min mulkihim daga mulkinsu ya zo ya musu juyin mulki ne wa ya huwal mulk shi ya karbi mulki kullum ya ta'assabu li fir'aun kowa zai goyi bayan fir'auna kun gan shi nan mulki yake so fa hadha maqsaduhu al-awwal wannan shine manufar fir'auna ta farko wa thaniyan manufa ta biyu ramahu bisir ya jefe shi da kalmar sihiri lianna nasa don mutane idza tayaqqanu anna hadhihi mu'jizatun min indillah in suka gano suka sakankance abinda annabi Musa fa ya zo da shi mujizozi ne daga Allah ya hafu laha za su ji tsoronta tunda an ce daga Allah walakin idza qala lahum fir'aun amma fir'auna in yace masu innaha sihrun faqat ai wannan abu sihiri ne kawai yatajarrauna alai to za su yi ƙarfin gaba su ce za su yi faɗa da annabi Musa aiko zai musu kaf guda فلهذا وسب ما أتى به موسى من المعجزات وهو يعلم أنها من عند الله بأنها سحر فقط shi yasa fir'auna ya sifanta abinda annabi Musa ya zo da shi na mu'jiza kuma ya sani daga Allah ne amma sai yake gaya ma kibdawa wannan mutum mai dabo ne ya zo ne ya zo maku da dabo da ya tajarra nas don mutane su samu ƙarfin gaba ala mu'aradati su yi gaddama da manzon Allah Musa shine fefir auna yake cewa falanatiyan naka aiko sai mun zo maka bisihirin mithli da dabo irin naka kaga bai gwada masu daga Allah bane a'a Musa ya je ya koyo dabo to ai mu ko dama mun tanadi madaba فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى كما دي فوت هنكل كبداوا سيتي فاجعل بيننا وبينك موعدا كسيا القولي ما القوانتا لوكتين القولي tsakanin mu da kai ka sa mana lokaci abin alkawantawa tsakanin mu da kai sannan in ka sa lokacin kai la nukhlifu dama mu ba mu saba alƙawari ka sa lokacin da ba za mu saba shi ba na hannu mu wala anta ko kai wa kullu amrul maw'id wa kala amrul maw'id fir'auna kuma sai ya sanya ya wakilta lamarin alƙawalin ila Musa wai Musa zai sa lokaci min shiddati ta'aqqulihi saboda tsananin hankali irin na fir'auna hatta yara qaumuhu ya yi haka don mutane ne su ga annahu la ya haf shi bai tsoron musa kuma bai tsoron bugawa da musa annahu musta'idun li ayyi mawid yana son ya gwada masu shifa ya shirya ma duk alkawalin da musa zai ce ko gobe dama ni shirye nake shi ya shirya wai sawa'un qaribun aw ba'id lokacin kusa ne ko nesa ne shi wai ya shirya don haka musa ya je ya shirya shi da ma shirye yake lau da raba mu'idan bi nafsi da fir'auna shi ya sama kai ne lokaci fa rubbama yushashku annahu yakhabu min shay yushakku da yawa ana iya kokwantan shi fir'auna akwai abin da yake tsoro walakin ja'ala al-ikhtiyara li Musa amma sai ya bai da zabin ga Musa li yara li yuriya qaumahu dan ya nuna ma mutanansa kirdawa annahu la ya khafu ayya maw'idin shi bai tsoron duk wani alkawali ma alkawanta sawa'un qaribun am ba'id duk ɗaya ne lokacin da annabi Musa zai sa kusa ne komi nisan sama sannan ya samo masu makanan siwan wuri matsakaici fi makanin wasanin ya samu wuri matsakaici har yanzu dai annabi Musa shi zai samu tasawi ilai masafatul ja'i min at-tarafayn wadda zangon wanda zai zo daga gefa biyu zai yi daidai zai mai daidai wajen da wanda zai fito gabas da yamma a sa masu wuri tsakiya qala maw'idukum yawmuz zinati wa an yuhshara an-nasu duha annabi Musa shi ko kar yake shi ya san fir'aunan kuma qala Musa annabi Musa yace maw'idukum yawmuz zina alƙawalin da za mu yi da kuma alƙawanta lokacin haɗuwanmu da ku na alƙawali yau zina ranar idi yau idin lahum yini ne na idinsu ya ta zayyanu na fi wanda suke kwalliya a ciki waya shami'una dama sun saba haɗuwa a cikinsa kawai mu sa lokaci ranar idi kawai dama rana ce da ana haɗuwa wa an yi husharar nasu sannan ka tara mana wa an yi husharar nasu duk a tara misra dohan lokacin hantsi waktuhu lokacin hantsi lilnadir fi ma ya ga'u don kowa ya iya kallon abin da zai auku musa ranar sallah kuma a sa da hantsi al'ayadu fil umam shehu ya ce ido da a cikin al'umma kanat hamsatan al'ummar duniya tana da idi biyar idu kawai ibrahim akwai idin da mutanen annabi ibrahim ke yi allazi qata fihi alihatahum shi ne idin ranar da ya yanka ya kashe ya sare gumakansu kama sayati zai zo fi zikiril anbiya sura mai bima wannan tarihin annabi ibrahim zai zo wa idu qaumi musa akwai idin mutanen annabi musa yawmuz zina shi suke ce ma yawmuz zina kuma shi ne annabi Musa ya ce yau mu zina ya zama ranar da za mu haɗu a yi ta ta ƙare hazal yau shi ne wannan yini wa idu ƙawami isa akwai idin mutanen annabi isa shi ne yau mu nuzulil ma'ida ranar da ma'ida ta sauka wadda suka roƙa kuma Allah ya ba su wa kana li ahli al-madinati idani fil am fa abdalahum Allah lahum lamma amanu bi'idai alfitr wal adha akwai idi ga mutanen madina idi biyu ya tabbata ga mutanen madina a shekara su biyu suke yi sai Allah ya musanya masu lokacin da suka yi imani aka ba su idin sallah karama da idin sallah babba fa baqiyat hadhihi al-ayat waɗannan idoda sun wanzu ila yawmil qiyama har zuwa ranar kiyama فطلب موسى شيني موسى ينمي أن يكون الموعد يوم الزينة ما لك وانتسو رانا دزا أي تتكاري رانا الزينة لأن رانا الصلاة لأنه أدعى لاجتماع الناس domin shi ya fi kira ga haɗuwar mutane ko ba a yi gayyata ba dama idi za a zo kuma za a yi kwalliya fa huwa yuhibbu an yushahidu al-mu'jizati jami'an yana so su ga mu'jiza annabi Musa ya faɗi wannan yana so a tara kowa da kowa su ga wata irin mu'jiza wadda ba mai iyawa sai Allah ga ta hannun annabi Musa fatawalla fir'aunu fajama'a kaidahu thumma ata fatawalla fir'aun fir'aun hankalin shi ya tashi ba fir'aun ya juya fajama'a kaidahu aiki ya gano shi shi annabi Musa dama kimtsa yake shi fir'aun da ke cewa ya shirya shi ke ƙarya bai shirya ba fajama'a kaidahu ya je ya tara madabansa aidawi kaidahu ya tara madabanai minas sahara masu sihiri ma'ana mitin ya tashi ya ce aje duk inda aka san masu dabo na birni da ƙauye duka a tara su yau zina a zo a haɗu yana son a yi ta ta ƙare kada dai ya ji kunya sun matawalla bihim lilmawid sun mata sannan ya zo da su lilmau'id dan alƙawai ma'alƙawanta qala lahum musa wai lakum la taftaru ala allahi kadiban fayasatakum bi'adab وقد خاب من افترى قال لهم موسى النبي موسى يتيما مدبا اثنان وسبعون مدبا ولا سنكي قل su saba'in da biyu ma kulle wahidin kowane ɗayansu yana da hablun wa asa yana da igiya ga sanda annabi musa zai fara yi musu wa'azi ya ce wailakum kaitanku alzamakumullahu wail allah ya jarrabe ku da bala'i ma'ana ka shedinku shine da hausa wailakum ina maku ka shedinku la taftaru kadiban ala Allah kada ku kiri ƙarya ga Allah bi ishraki ahadin ma'ahu ku tara wani da Allah in kuka kiri ƙarya ga Allah fa yashatakum sai ya halaka ku ya kashe ku ya dandake ku shine kalmar yashatakum Allah zai maku ɗaiɗai bi azabin min indi za ku da azaba daga Allah wa kad khaba man iftara wanda ya ƙirƙirya ga Allah wa khaba ya taɓe fatanazau amrahum bainahum wa sarrun najwa fatanazau amrahum sai suka yi jayayyen lamarin su bainahum tsakanin su fi Musa wa akhi a cikin Musa da dan uwansa wa sarrun najwa suka asirta ganawa alkalamu bainahum fihima suka gana tsakanin su cikin wannan lamari قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم آتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا لأنفسهم سكتي مكاوننسو إن هذان biyu dinnan Musa da Haruna la sahirani madabani yuridani an yukhrijakum min ardikum suna nufin su fitar da ku daga ƙasarku sun kawo maka ku ne juyin mulki bi sihrihima da sihirinsu wa yana ba bi tariqatikum al-musla suna son su tafiyar da daular nan ta ku madaidaiciya wa yana ba bi tariqatikum al-musla suna son su kau da girman da Allah ya ba ku girman naku fa ajmi'u kaidakum ku shirya dukkan dabanku sun ba'atu saffa sannan ku zo mustafina kuna masu sahu wa qad aflaha al-yawma man ista'la duk wanda ya samu rinjaye wa qad aflaha ya rabbanta al-yawma yau fajtama as-saharatu masu dabo nan suka taru wa kharaja fir'aunu fir'auna ya fito bi jumu'ihi da taro nai qalu ya musa imma an tulqiya wa imma an takuna awwala man alqa ya firgita qalu suka ce ya musa ikhtar mun baka zabi imma an tulqiya asaka awwalan in kai zaka fara jefa sandakka farko bismillah wai ma an kuna awwala man alqa in kuma mu ne za mu zamo farkon wanda za su jefa in shi ta taƙaddam in ka ga dama ka fara shiga gaba alki asad jefa sandarka wa in shi ta in ka ga dama na taƙaddamu mu mu shiga gaba kaga in kai baka aza kafa ba ai tun nan sai a kashe ma jiki ga su da yawa shi kuma musa daga shi sai annabi haruna fa kuma an zo an cewa zai fara kai za ka soma ko mu kuma mun baka zabi saboda muna son a yi ta ta kare in kai za ka yi bismillah in mu za mu yi annabi musa dai shi yana na yana jinsu nulqi ma indana sai mu jefa abin da ke wajen mu qala balalqu fa idha hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilayhi min sihrihim أنها تسعي النبي موسى يتي قال يتي بل كبوا النمى غنى ألقوا كجيفا ناكو أمرهم موسى النبي موسى يا أمر تيسو أن يلقوا قبله سجيفا ناس كافيني لأنه إن ألقى عصاه قبلهم da in ya jefa sanda ta yi kafin nasu idza kharaja hadha suban wannan kwamarcin maciji sandar za ta koma maciji to in annabi Musa ya fara jefa sanda aka ga kwamarcin maciji khafahun nas waɗanda ake son su gani yan kallo ai tsoro zai kama su gudu za a kama yi shi annabi Musa yana sane wata farraku jami'an watsewa za su yi kabla zuhuril mu'jiza kafin bayyana mu'jiza fala yadhharu shay'un wani abu ba zai bayyana ba kenan fali hada amarhum bil ilqa shi yasa annabi Musa ya umurce su ku fara jefawa amarhum bil ilqa ya umurce su da jefawa wa huwa sihirun sihiri ne wal amru amarahum bil ilqa to nan kuma wata nukuda shehu sai ya yau ga manzon Allah Musa yana ce ma madaba ku yi dabo a kamar ya ba su umarni kamar ya yarda da dabo wa huwa sihirun yau ga annabi Musa na umarni a yi dabo wal amru bil ma'asiya annabin Allah ya umarni a sabi Allah la ya juzu ai wannan bai halatta ba walakin walakin wasilatan ila zuhuril haq abin da yasa annabi Musa ya ce su jefa shi gaskiya ta yi ba za ta yi aiki ba sai da zaran sun fara jefa nasu ma'ana nasu su ne matsayin matattakala shi bakinsu matakala ce amma abin da a gaskiya abin da za a gani ga annabi Musa shi yasa ya ce ku shiga gaba in ga ƙaryarku in kun gama sai gaskiya ta zo wa kullu wasilatin ila al-haq duk abin da yake tsale zuwa ga gaskiya fa huwa haq shi ma ya zamo gaskiya alqu ku jefa fa alqau suka jefa ai ko fa idha hibaluhum sai ga igwansu wa isiyuhum da sandunan su yukhayyalu ilayhi ana suranta ta kaman mace zai saboda an sa mata zaiba min sihirihim saboda sihirinsu yi hayyalu ilaihi ana gwada ma mutane kamar annaha tas'a ga macizai nan na tafiya mutane sai su haka kamar macizan ne alƙau sun jefa fa kullu asan sanda min asibin asihim dukkan sandunansu sarar tsobanan sun koma macizai wa kullu hablin kazalik igwansu ma sun koma macizai kaga akwai tashin hankali fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa annabi Musa ya ga sandunan madaba igiyoyin madaba duka sun koma macizai ana ihu shi ko Musa fa'aujasa Musa aiko annabi Musa sai ya ji motsin khifatan tsoro fi nafsihi cikin rai ne annabi Musa tsoro ya dan kama shi ba ya kare a hassa Musa bi haufin annabi Musa ya ji motsin tsoro lamin jihati anna sihirihim anna sihirahum yaqlibu almu'jiza nan fa ba ana nufin wai ya ji tsoro bane dan sihirin su zai rinjayi mu'jiza walakin makhafata an yaltabisa amruhu ala nas ya dan ji tsoro ne saboda tsoron kada lamari na ya rikitar ga mutane fala yuminu bihi basu imani da shi ba aujasa fi nafsihi khifatan Musa Musa sai ya ji motsin tsoro a cikin zuciyarsa Shehu ya ce kaifa ya khafu Musa min ghairillah to nan ma nukuda ce to ya Musa ke jin tsoron wani Allah wa huwa arifun gaye masanin Allah kowa ya san arifi bai tsoron kowa sai Allah to ya aka yi Musa yau yake jin tsoron wani Allah lam ya hammila sahara a'a musa ba yana jin tsoron madaba ba ne wala min fir'aun ba tsoron fir'auna yake yi ba inna ma khafa min at-tajallil qahari shauti janda ma shi ya fara faɗin wannan asrarul qadri ne annabi musa ya sani shi ba ruwan Allah Allah na iya kyale a lokacin a rinjayi musa a kashe musan a kashe harunan mulkin fir'auna ya ce ba ruwan Allah to shi Musa da yake ya san asrarul qadri to shi ne yake ma Allah magiya Allah kada fa wannan dama da aka ba fir'auna ya zama dama ce wadda har sai ya samu sa'a kaina Allah ina fata tajallin da nake gani kai da nake gani cikin fir'auna ina shan bakan wahala to Allah wannan tajallin to a ta- a sauya shi inda ma khafa min at-tajallil qahri Musa ya ji tsoron tajalli na ƙahariyar Allah da shi fir'aunan ai ba wani shi bane shi Musa bai taba ganin fir'auna ba a'a ya san haƙiƙa wanda a fir'auna kuma ya san abin da yake ta yi tuntuni shekara 400 ya san ba fir'aunan ba ne allazi alifahu abin da musa ya saba na gani tsakanin shi da fir'auna dama bai taba ganin fir'auna ba allah yake gani cikin fir'auna ya tajalla lahu bihil haqq allah ne ke bayyanan ma musa cikin fir'auna shi yasa fir'auna yayi yake abin da ya ga dama shi kuma annabi musa shi yasa ya gudu ya yi madiyana sayyidina ali wata rana ali ibn abi talib zaki ya taso mai sayyidina ali ya gudu aka ce atakhsha min ghairillah a a a a sarkin musulmi sayyidina aliyu yanzu kana tsoron wani Allah sai ce ku ko ga wani ne ne ni shi ne gani ya ce ai ba zaki bane shi ne to da haka in mutum ya gano abu tajalli shi ne to yi ƙoƙari ka yi tawassuli ko ka kauce shi yasa manzon Allah ranar badar da yake sanin asrarul qadr da yayi shi yasa ga yadda garanti Allah ya bashi sai da an- annabi ya gwadi za a kashe Abu Jahal nan Utbatu nan Shaybatu nan Walidu nan amma wannan bai hana manzon Allah ba ya duka saman guwawu yana ma Allah magiya Allah kada ka bari a kashe al'umma don Allah ya ga dama a kashe kowa amma manzon Allah shi dai aiki ya koma ƙasa Allah wannan jama'a to sai na abubakar shi bai san asrarul qadr ba manzon Allah na addu'a mayafi ne ya zube ya fadi a sai na abubakar tunda yana da wannan an rufe mai sai tausan annabi ya kama shi ya zo ya san annabi ya gaya masu Allah ya gaya mai to menene wannan abu a shi annabi ya san Allah fiye da abubakar ya san sanin Allah sanin Allah da abubakar bai yi ba amma sai na bakar shi kwana shi matsayi ya zo yana ya rasulallah tashi tashi magiyar da kake ma Allah ta isa tashi an karba ma ya rasulallah kaga nan mai- ma- mahajubi sai dauka kamar sai na abubakar ya fi annabi sanin Allah a wani abu ne a- sai annabi ya sani wanda sai na abubakar bai sani ba shawar radiyallahu ta'ala anhu a kano yake cewa in mai sallah ce Allahu akbar to Allahu akbar sai ka ji Allahu akbar Allah ne mafi girma ko kuma Allah ne mai girma ga duk wani abu mai girma shi yasa aka ce ka tallabo al- ka tallabo duniya da abin da ba duniya ba sai ka ɗago sannan ka watsar Allahu akbar Allah ya fi duk abin da zan tuna girma don haka in kana sallah kana wani tunane baka gaskata Allahu akbar ɗinka ba shau ya ce amma wannan matsayi ne na amawa ya ce matsayi na khasawa Allah shi ne mafi girma ga girmama wadda duk wani wanda zai girmama Allah zai yi ya ce girmamawa ko nabi ne ya ce na khasatul khasa na manzan Allah ne ya ce Allahu akbar min takbiri kulli mukabbirin walau nabiyan hatta takbiri muhammadin lillah sanda manzan Allah zai ce Allahu akbar to Allah akbaru daga takbiru din manzan Allah ga Allah kaga manzan Allah nashi matsayi nashi matsayi daban ne sallallahu alaihi wasallam to shine yau annabi Musa ba tsoron fir'auna yake ji ba a tajallin Allah da a cikin fir'auna shine annabi Musa yake fata kada a bayyana mai da shi yau yau ya ga jamala ba kahariya ba khaba min dalika tajallil ma'luf annabi Musa ya tsorata ne yana jin tsoron kada tajallin da ya saba gani a cikin fir'auna yau ya gan shi an ya kuna tajallil yau kama qablahu min at-tajalliyati tajallin yau to bai fatan ya gan shi irin wanda ya saba gani har yake ce mai wa fa'alta fa'ala takallati fa'alta wa anta min al-kafirin to Allah ne ya ba fir'auna dama to yau kada ai wannan ya Allah waya fi mazhar fir'aun to wannan a mazharin fir'auna in ka kalli fir'auna daga saman shi har ƙasa qahariyatun da'iman nahwa Musa shi fir'auna shakhsiya tai Allah ya sanya tajalli na qahariya ya dai rinjaye Musa to yau Musa na son kada fir'auna ya rinjaye shi don ya san ba fir'aunan bane dama au shau yace ko kuma annal bashariyata tattadi hadha al-khawf shehu ya dawo ya sauko daga can ma ya ce au annal bashariya a taktari hadal kau ai mutuntaka in dai dan adam ne ko kai ne ka zo za ka yi gaddama da sarki irin fir'auna ya zo ma kai kadai ya zo ma da mutum saba'in da biyu saba'in da biyu gabanka kowa da sanda da igiya suka jefa suka zama macizai yuhayyalu ilaihi min sim'an sun samu su zaiba ga zafin rana na bugunsu mace zai ai ga al'adar mutuntaka gaskiya sai ka tsorata ko baka ce ka tsorata ba gaskiya ka ji tsoro don haka fa'awa da zafi nafsi khifatan Musa bashariyar Musa ba dan khususiya ba shi ma da gudu zai da yana nan Musan shi dan adam bai tsayawa wajen amma da yake a lokacin ba Musan bane Allah ne ya tajalli ciki ne don a karya fir'auna to zai iya al'anbiya shau ya ce annabawa wal'auliya da waliyai labudda an tabka fihim bashariya dole ne ya zama akwai mutuntaka kuma wannan mutuntakar ita ce hijabin idan ka kalli bashariyar wali a ka san yadda yake ci yake sha ƙila ma za ka ji ya ce yana cikin matsuwa ƙila bashariyarsa ba za ta bari ka ga Allah ciki ne ba annabawa ma bashariyarsu in mutum ya kalle ta ita ce kafirai suka kalla suka ce manzon Allah ai wannan mutum ne irin mu ya khafu na fi ba'dil ahyan annabawa da waliyai su ma tsoro na kama su a wasu lokuta kama ya khafu nas yanda mutane ke tsorata annabawa na tsorata walakin yu'minuhum alhaq amma Allah na ba su aminci fa ya'manuna sai su samu aminci la ya khafuna min shay daga baya sai su samu sako daga Allah sai ya zan ba su da tsoro sai ce a kwantar da hankali wannan abu mai wucewa ne amma sanda za tsorata farko har da su amma daga baya sai su samu aminci har ma su gaya ma hasawansu wannan abu ne ya zo daga Allah kuma zai wuce ai ta haƙuri ƙulla la ta haf innaka anta la'ala hal rana magana ƙulla muko muka ce ma Musa la ta haf Musa kada ka ji tsoro haza huwa matsalabin musa wannan kalma ita musa ke son ya ji shine abin neman shi lamma kafa da ya tsorata ja'ahu al-amn min qibalillah sai ga aminci ya zo mai daga Allah shi ko aminci na gaskiya sai wanda ya zo daga Allah lamma qala lahu da Allah ya ce mai la takhaf kada ka ji tsoro innaka antal a'la kai ne zakarin jaya kansu bil qalaba wa alqi ma fi yaminika talaqqaf ma sana'u إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألق ما في يمينك مكتم موسى جيف أبنك يحننك نداما وهي عصاه سندش تلقف ذات تسئنش تهرهد ما صنعوا دق أبن سكا أيكتا إنما صنعوا داما أبن سكا أيكتا كيد ساحر makirci ne na mai dabo min jinsi jinsin dabo ne shi ko wala yuflihu sahiru haisu ata as-sahiru nan qur'ani bai ce ana magana sahara bai ce wala yuflihu saharatu ba sai ce wala yuflihu sahiru kakka lokawai wadancan madaban na zamanin annabi Musa su ɗaya ne ba za su su ne bala'i zai auka ba kai ma in dai kana sana'ar tsafi to ka shiga nan wala yuflihu sahiru duk wanda ke tsafi ba zai tsira ba haitu ata duk inda ya je bisiri da sirrinsa ilmul hisabi wa ilmu shar'i muhammadin fi qalbi abdullahi sayajtami'ani kana tsafi kuma ka ce kai malamin al'umman manzon Allah ne a abada ranar mutuwa duk malamin da ke tsafi zai nemi ganin annabi ya kasa ganin shi don tsafi daban aikin manzan Allah daban kuma in ka bi manzan Allah da gaskiya sai ka samu kashfi nurani yanda su ma sun samu kashfi ne zulmani kai ma a cikin da'irar ka in ka bi annabi za ka samu kashfi nurani amma tsafi shi yasa bai ce sahara ba duk wanda ke sana'a tsafi ba zai tsira ba duk inda ya je falka musa asa annabi musa ya jefa sanda ta yi fatalakafal kullama sana'u sai ta bi tana tsitsince dukkan macizan nan nasu sandunansu wajalar soban bayan ta har haɗe su sai ga maciji na yawatawa fasara yabta li'ul hijara ta canya macizai duwatsun da ke gefe sai ta ga gungumen dutsi macijin nan ya ɗaga baki nai in ya ɗaga loma guda yake ma dutsi ko mi girman dutsi ka san wannan maciji daga Allah ne kawai wal jibal ƙananan duwatsu da manyan duwatsu yasma'una aswatal hijara fi dawmi subal suna jin muryoyin duwatsu a cikin maciji fa'amada bayan ya gama haɗa komai maciji fa'amada ila fir'aun sai ta san ma fir'auna ashe wai shi duka abin da yake nema fir'aunan yake nema fa'amada ila fir'aun macijin nan ya ta san ma fir'auna fajaza sai fir'auna ya firgita wasa kadamin arshihi an yi kunya daga saman kujera ta mulki sai surmo ya haɗe ƙasa tui kai wa farra ila ƙasrihi ya ruga da ƙafarsa mulki ya tsaya sai ya ruga da gudu ya ta samma mamlaka ta bene nai aiko fata bi a hussoban maciji ya bi shi faƙala fir'aun ya ce bi haƙƙi man arsalaka ya musa huza haza soban na haɗa ka da girma kaga ya san allah na haɗa ka da girman allan da ya aiko ka Musa riƙe mani macijin nan kai ga bayana fa khadahu sai kama shi fasara asan fi yadihi sai ga maciji ya koma sanda hannun annabi Musa alhamdulillah
jama'a sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da tsananta Allah ya biya mana bukatunmu na duniya da lahira Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda ake yantawa cikinsa sa domin albarkan manzo Allah da shehu fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكذوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين